الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا عشرين نقو ها شانوا shabiyu to a ce shabiyu din shabiyu ga watan goma hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da na turawa nawa biyu ga watan 11 na bature ko e miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2025 ko muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun fara bayani daga aya ta 37 zuwa ta 38 a cikin suratu yunus alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim sai lokaci mun halinsa a shafi na 213 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malami Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم
na'am kamar yadda muka sani kafin fara tafsiri ana dan tsakaro a dan ciro waɗansu daga cikin matsaloli na zakka na wazilun zakka wanda muna ta ja har zuwa an fara kai ƙarshe-ƙarshen su a yau mun shigo cikin zakatul fitr a sati biyu da suka gabata to a yau za mu tashi akan hukmu naqli zakatil fitri lil buldanil ba'ida menene hukuncin zakatul fitri a ɗauke ta daga garin da aka bada ta ko yankin da aka bada ta a kai ta waɗansu wurare masu nisa an gane ko me hukuncin wannan sun ka ce abu ne wanda yake baya ɓoyuwa cewa musulmi suna cikin asqa'il ard da an ce asqa ana nufin wurare daban-daban an gane ko da sadun ne asqa musulmi sun rarraba a duniya ba ƙasa guda suke ba to sannan kuma waɗansu suna da hali waɗansu ba su da hali kuma haka Allah ya duniyar ba wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq kenan dole sai an yi mai kuɗi sai an yi talaka to kenan malamai sai suka ce to yanzu me yayi hukuncin ɗaukar zakka daga wani yanki a kai ta wani yanki ina fata an fahimce ni kamar yadda ita kanta zakka ta dukiya shi me yayi hukuncin ta idan muka duba malamai sun yi sabani abinda ake kira almauƙinu zakawi mauƙin wurin da ya kamata a rabin zakka a wani wuri ne ina fata an funce ni imamu abu hanifa ya tahi cewa ita abinda ake kira almauƙinu zakawi baladul wujubi garin da zakka ta wajaba akan mutum to nan zai fitar da zakka idan kana zaune misali a ƙasar saudiya an gane ko can kake harkokinka can ka fitar da zakka to 'yan sa'udiyya su ne nan almautin azzakawi ina fata ana fahimta ta tare da cewa kuma sauran malamai sun saba ma abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da ahmad bin hanbal sun ce al-mawtinu zakawi huwa al-baladu wa ma yaqrubu bihi min al-qura an gane ko wato gari da kuma garuruwan da suke kusa da shi an gane ko sun kace mimma huwa duna masafatil qasri wanda bai kai masafa ta kasaru ba kenan duk inda daga garin da kake har zuwa inda duk in ka kai kasaru ba ta kama ka ba suna faɗin a cikin yaren fiƙihu kaji an ce burdi kaza ko farsahi kaza misali na tafiya an gane ko ga waɗanda suke ganin wannan duk da yake sun ce kawai abinda shi ba a yanke kilomita ko ko miles sai dai a ce a'a inda mutane sun ka ɗauka balaguro shi ake ɗauka balaguro domin yanzu in ka ɗauki waɗansu garuruwa sai kai kilomita hamsin baka fita cikin gari ba ka kuma daga wani ƙauye zuwa wani ƙauye kilomita ashirin ne amma balaguro suka ɗauke shi ba sani ko mun fahimta ba shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alai wa rahimallahu jami'a almusulmi ne daga cin masu wannan fahimtar ina fata ana fahimta ta to amma sai malamai sun ka ce wannan magana da suka ce kawai za a hankalta ma wurin da mutum zai balaguro ya kamata a dan duba ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace abinda ake kira al-mawtinu zakawi huwa al-iqlim shine yanki ma'ana in an ce yanki ba dole ba sai inda kai yimi ake dauka balaguro koda ya wuce wurin da zaka balaguro misali muna iya dauka cewa jaha kaga jaha ai tana da fadi to kenan yan jaha su suka fi cancanta ba dole ba sai sai misali in an ce ba sai wanda tsakaninku da kai da shi ba kilomita kaza na bai kai kasaru ba in dai mutum yana cikin wannan jihar ko yana cikin wannan yankin ya halatta a bashi to sai malamai suka ce wannan matsala tana buƙatar tahriru muhallin niza a tantance wurin da aka yi sabani suka ce ittafaqal fuqaha'u malaman fiqh sun yi ittifaki ala anna ahla kulli baladin cewa mutanen gari ko wuri aula bi sadaqatihim min ghairihim sun yi ittifakin cewa suka fi cancanta a inda kake su ne mafi cancanta sannan kamar tafaku ala mashru'iyyati naqli zaka sun yi ittifaki ana iya daukar zaka a kaita wani wuri min mawdi'iha daga garin da aka fitar da ita izastaghna ahlu dhalika almawdi'i an zakati kulliha aw ba'dihha idan mutanen garin suka wadatu daga zakka gaba daya kamar yadda muka fara bada misali kamar kasar Kuwait misali ko ko sashen mutanen garin sun wadatu da zakka to ana iya a diba a kaita sun yarda da wannan sun ka ce waktalafu fi hukumi naqliha sun yi sabani wajen ciratar da zakka kenan a fita da ita ko a kaita wani wuri idza kana fil baladi mustahiqqun laha in cikin garin da ake ko bagiren da ake akwai mai bukatata ala aqwalin sun yi maganganu daban-daban ga wasu daga cikin su magana ta farko la yajuzu naqli zakka la yajuzu naqlu zakati anil baladi alladhi wajabat fihi suka ce in dai akwai mabukata an gane ko to bai dace a ciratar da ita ba magana ta biyu yukrahu naqlu zakati anil baladi alladhi wajabat fihi an karhanta cewa a dauki zakka a kaita daga wurin da aka fitar da ita li ghairi qaribin in ba dan uwanka bane na jini ko ko wa ahwaj ko ko a samu mafi bukata wa huwa qaulul hanafiyya kenan su hanafiya suna ganin cewa in akwai dan uwarka ka fitar da zakka daga kasar america akwai yan uwarka a kasar misali mu ce gabon to ya halatta ka tura musu saboda yan uwanka ne ko kuma a'a akwai mafi bukata nan akwai masu dan abincinsu na wata daya can kuma wasu su mutane ne ana yaki ba su da abincin da za su ci to ya halatta a kai musu qaulul hanafiya kenan me hujjar waɗanda sun ce ba a ɗaukar zakka sun kafa hujja da hadisi na abdullahi abin nan abdullahi ibn abbas radiyallahu an lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura mu'adh zuwa kasar yaman yace fa a'limuhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim ana mayar da zakkan nan cikin mi cikin talakawan su sun kace to kenan wannan ya nuna su za a ba ina fata an fahimci sun kafa hujja kuma da athar na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wanda lokacin da mu'az ya turo mishi wato sulusu sadakatin nasi sulusin zakkan mutane sai sai na umar ya ce lam ab'athka jabiyan ban tura ka ba mai karɓo zakka ka turo mini sannan akwai wani asar wanda an karwaito daga mu'adh dan jabal duk da yake na dan rauni suke cewa annahu ruya an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu annahu kataba ya rubuta man kharaja min mikhlafin ila mikhlafin mikhlaf na ana rufin wato wani bangare na ƙasa ina fata an fahimci yare ne na ƙasar mutanen yaman suna amfani da shi suna rufin wato yanki jam'in shi makhalif an gane ko ma'ana wanda ya fita daga wani yanki zuwa wani yanki fa inna sadaqatahu wannan sadaqar tashi wa ushrahu da kuma ushr zakka shi kenan ta abin noma tunda ushri ake fitarwa ko ko rabin ushri in an yi aiki da hannu ko da injin a wannan zamani yace to fi mikhlafi ashiratihi tana daga cikin mikhlaf zakkar shi tana nan yankin ashiratihi inda yan uwan shi suke kenan inda kake nan zaka fitar da zakka to wannan asali na dan rauni sannan kuma sun kace annal anna fuqara al baladi talaka wanda suke cikin yankin da shi mutun zai fitar da zakka qad tala'u ala amwalil aghniyai sun san sun tsinkayi dukiya domin in kana da kamfani ko kana kasuwanci ayan san kana da kuɗi wa ta'allaqat bihi atma'uhum qadayinsu da tsammanin su yara ta yi inji malaman zauri kenan wan naqlu yuhishuhum kaga in an ciratar da ita an ce a ba ga na kusa an ce a ba da nesa kaga za a samu matsala su ko waɗanda suka ce ana fitar da ita adillatul qawlu thani sun ka ce to na farko karahiya za a ɗauka ba wai cewa za a yi haramun bane na biyu ri'ayatu haqqil jiwari fi daf'iha li ahli albaladi duna naqliha li ghayrihim min al ab'adina an gane ko ri'ayatu haqqil jiwar za a hankalta ma haƙƙi na makwabtaka ina fata an fahimce ni shi yasa sun ka ce aula a bada ta saboda abin nan amma karahaya ne don an ɗauka an ta yi an bada wani wuri to sai malamai suke cewa asalin zakka a bada ta ga mutanen da mi suke a wannan wurin an ba suka ce shine zance mafi inganci ba za a fitar da ita ba an gane ko sun ka ce illa anna zalika la yamna'u min naqli zakati wal khuruj anil asli ana ihta daga asali na basu idza ra'a ahlul ijtihad an gane ko idan ma abuta wato ijtihad kamar ka ce kokari kenan ijtihadi sun kaga akan haka sun ka ce to amma za a hankalta ma maslaha ga maslahohin da suka kawo sharuɗa dawabit an gane ko sun ka ce wa min suwar tilkal maslaha an ya kuna fuqara'ul baladil akhari ashadda hajatan talaka wanda ke wannan ki zumunto suna da bukata kwarai ana cikin yaki to ku wadanga ba yaki kuke ba kuma kuna dan saba abincin da kun ci to ko da za a dan yayyafa muku su ba wadanda ya kamata a basu domin sun fi ku bukata sun ka ce abu na biyu an yakuna al-manqulu ilayhi qariban muhtajan ya zaman to qariban dan uwa ne muhtajan mai bukata ba wanda bai da bukata ba na uku an tunqala zakatu min baladiha ila man huwa anfa'u lil muslimina min al-fuqara a dauki zakka a kai ta zuwa ga wanda fi amfani da ita daga cikin talakawa ka ahalil ilmi kamar ma'abuta ilmi wa talabati da ɗalibansa za ku ga masu kuɗin saudiya suna ba da zakka sai a ɗauko ta sai a rarraba ma malamai da suke a waɗansu ƙasashe na duniya mi yasa saboda malaman nan suna karantar da 'ya'yan al'umma kaga ko da saudiya akwai talaka misali to tana yi wa shi talaka ne yana neman abincin shi bai karantar da kuwa su ko waɗanga idan babu an gane ko musamman kasashenmu da ba kowa ne yake hankalta ma muhimmancin masu taimakon al'umma ba to kaga makaranta za ta mutu sai ka karanta shekara guda hatta da iyayen da ya kamata su ba da dala goma goma ba su bayarwa to kaga idan aka ce ba za a samu ba mi za a yi karshe ilimi zai tozarta Allah ya muna mai kyau to shine sun ka ce abinda yake bayyana فيتبين مما تقدم مشروعية توزيع الزكاة في البلد الذي جمعت فيه kenan zakka ana bada ta ne a garin da aka hada ta can inda aka aka kenan aka samu wannan dukiyar amma wa yajuzu naqluha ya halatta a dauka ta a kai ta ila baladin akhara zuwa ga wani gari daban wafqa dawabit taliya amma sai a hankalta ma ka'idodi ga su na farko wujudi wato wujudu musawwirin shar'iyyin a samu dalili musawwir abinda zai ba da dama na shari'a yuqaddiruhu ahlul ijtihad ma'abuta ijtihadi malamai waɗanda sun kai ijtihadi so ga cewa ya kamata abu na biyu adamu naqli zakati kulliha ka a ɗauki zakat gaba ɗaya min albaladi ma dama fiha mustahiqun indai akwai mabukaci kenan sai an ba waɗanda yake suna nan dan in ba a basu shi zai sa a samu wato kiyayya har ya kai waɗansu ma suna iya haura macin gida su kashe ka Allah kai mu da tsari abu na uku kaunu tariqi ma'munan an gane ko hanyar da za a ba da zakai zaman to amintacciya ce ko hanya ce wanda za a je a kai ko hanya ce ta transfer ko ba menene ya zaman to amintacce ne li anna zakata wato domin ita zakka mustahiqqatun lil ghairi ta wani ce kidan bai dace a dauki dukiyar mutane ba tunda kai mai kuɗi ko ko na ko dan fuwan na na kwashe ta kai dai ka riga ka haitar bai yi ba sai an tabbatar da cewa inda za a bayar da ita abin nan yana yiwuwa mun ji wannan to wannan shine karshen wannan babi a gurguje yanzu sai abin nan kadan daga ciki na ganin sati biyu in Allah ya so da sati mai zuwa da na sama wannan masaloli mu'asira na zakka za su zo karshe sai sai ayi bayanai da ya kamata ɗaliban ilimi su ƙara faɗaɗa bincike game da irin wannan fanni domin fanni ne mai amfani akwai shi cikin ilimin muka daban-daban wallahu ta'ala a'lam malam mu dawo cikin tafsiri am yaqulu naftara أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين na'am idan kamar yadda muka sani manhajinmu na tafsiri yana tafiya ne akan tsari guda hudu an gane ko ko matakai guda hudu mataki na farko ilmul munasabat a faɗi munasabar aya tsakaninta da ayar da ta gabace ta koko ayoyin da ma suka gabace ta haka ne ko ba haka ba abu na biyu sai mu zo zuwa gami zuwa ga asbabun nuzul in akwai wani lokacin kuma muna farawa ne da asbabun nuzul sannan mu zo zuwa ga ilmul munasabat ko ba haka ba mataki na uku shine sharhul mufradat wanda muna amfani ne da tafsiri na jalalaini mataki na hudu sai mu bijiro da mas'alolin da suke karkashin aya gurgudon abin da Allah ya hore mu na ilmi haka ne ko ba haka ba to am yaquluna iftara babu wani sababin nuzul kai tsaye wanda dai ni kai gare shi amma cikin ilmul munasabat mun yi bayanin cewa dalilin kawo wannan saboda kafirai an gane ko suna cewa alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kirkira shi saboda bayanin alkur'ani ya gabata ko ba haka nan bane don Allah ya ce akana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum suna mamakin a ce Allah ya turo mutum to kaga shi yasa sun ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya kirkira shi shi yasa ma ibnu ashur ya ce har suka yi suna ganin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kamata ya canza alkur'ani Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu ko ba haka nan bane kaga tunda inda sun san sun yarda da magana Allah ne ai ba su cewa shi ya canza magana Allah amma saboda suna ganin kamar magana sace ce suka ce iti bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu ka zo da wani qur'ani wanda ba wannan ba ko ka kamar sa gyaran fuska ina fata ana fahimta ta ibnu ashur yake cewa a karkashin wannan aya au baddilhu an gane ko ma'ana ba wai suna nufin manzo Allah sallallahu alaihi ko da zai zo da wani alqur'anin a kaddara ko yayi masa gyaran fuska ba wai sai in ya dace da son rasuli za su karba domin da za a canza qur'anin gaba daya amma sai a kawo ayoyin da suke zagin allolin su za su yarda da shi kaga kenan abinda suke bukata Allah ya koma yaron su ya kawo musu irin abin da suke so tun da in so dubu za a kawo ayon da ba su yi musu ba sai su ce a canza kaga dan adam kenan da tsaya eh bai ma yadda da cewa ba Allah ya faɗa shi ya bi sai dai ya ce a'a ai kaza ai kaza to kaga cikin da'awa in ka fahimci mutum na da irin wannan akida kai hattara da shi eh sai ga wani ka kawo aya da hadisi ya kiya karshe me yake so a bi son ran shi to in kowa son ran shi za a bi kenan kuma ba addini za a yi ba tunda kowa yana da son rai Allah kai mu da tsari to am yaquluna iftara ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yace am lil lil idrab lil intiqali idrab idrab intabih kalima ta idrab in an kai amfani da ita a larabcin zamani tana nufin yaji idrab in an ce cikin ƙasa akwai idrab abinda suke kira strike da english ko kuma grave da faransanci an gane ko we are on strike ma'ana suna yin grave kenan ina fata ana fahimta ta to shi ake nufi da idrab sannan idrab wani lokaci da larabci tana nufin ka sa a buge wani darabahu ya buge shi adrabahu ya sa shi ya buge shi to amma nan al-idrab ba haka take nufi ba tana nufin idrab a tashi daga wata magana zuwa wata magana ko kuma idrab kala biyu ne akwai al-idrab al-ibtali shine a tashi daga wata magana zuwa wata magana don a bata magana da ta gabata shine al-idrab al-ibtali akwai al-idrab al-intiqali shine a tashi daga wata magana zuwa wata magana amma ba don a bata magana da ta gabata ba mun gane da kyau don kaka ce al-idrab a tabka mai mari ba haka kan ba ɗalibin ilimi yace am sunanta lil idrabil intiqali daga tashi zuwa wata magana zuwa wata magana minan nafi ila al inkari daga annafi an tashi daga mi tunda mun ce intiqali an tashi daga kore wani abu ila al inkari zuwa ga tambaya ta musu at-ta'ajjubi ta ban mamaki ko ta mamakarwa inji malaman zauri muna ganewa domin Allah ya ce wa ma kana hadhal qur'anu an yuftara min dunillah kaga wa ma kana hadhal qur'anu ai nafiyu ne shi kuma am yaqulu naftara tambaya ce kaga intiqalun minan nafyi ila al-istifham al-inkari at-ta'ajjubi kuma wagga tambaya ta musu ce Allah na cewa am yaqulu naftara yanzu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kikira alqur'ani yanzu kaga musu ne Allah yake musu kuma abin mamaki ne su ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ya kirkira alqur'ani yace wa huwa irtiqa'un in an ce irtiqa shine kai ta sama sama sama sama sama sama kana tashi sama amma dan irtiqa ma'ana ƙara ɗaukaka magana ne bi ibtali da'wahum Allah ya ƙara ɓata da'awahum riya wasu da suka yi inji malam mazuri kenan magana da suka faɗa an yakuna alqur'anu muftaran min dunillah da sun ce alqur'ani kaga shi ne an kai ba daga wajen Allah yake ba wani Allah ne ya kirkira shi kaga bayan ya ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah kaga ya warware magana su sannan kuma ce am yaqulu naftara kaga tambayar da ya ta musu ce ba don an yarda da abin da sun ka faɗa ba kaga an ƙara ƙarfafa ƙaryatar da su da ɓata magana su na cewa alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba mun gane kawo saboda ka san abin sai an yi shi ɗai bayan ɗai kuma sai an yi shi mi dalla-dalla eh kamar yadda bahaushe yake cewa wasu ka ce filla-filla wasu ka ce kwatta-kwatta to don hausar da ka sani sai ka rike eh ko ba haka ba dawo yanzu mun samu ilmul munasabat yanzu sai mu dawo zuwa ga sharhul mufradat da an ka ce am yaqulu naftara mai jalalaini ya ce an bal kenan an bi ma'ana mi bal a aha in ji malaman zauri sai ya kaddara alhamza a yanzu tambaya ake yi a a yanzu ya ƙuru na suna cewa iftarahu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkira alƙur'ani ikhtalaqahu muhammad shi ya kirkira alƙur'ani shine ikhtilaq ka kirkiri ƙarya in hadha illa ikhtilaq ba ana nufin shi ya halicci alƙur'ani ba kulka ce da su fa'atu bi suratin mislihi ku zo da sura tamka alqur'ani fil fasahati amma wadda ta zo daidai da alqur'ani wajen fasaha an gane ko malam bahaushe ma wato fasaha shi kace ko husaha ko fasaha fasahar zamani amma wacce fasaha da sinu ne suke cewa amma da larabci da mine da sadun ne wal balagati da kuma fil fasahati wal balaga wadda suran nan ta zo irin alqur'ani wajen fasaha da balaga ala wajhi liftira'i wadda ta fuskar kirkirawa ne ina fata an fahimce ni fa innakum arabiyuna ku larabawa ne ana cewa al'urbu ana cewa al'arabiyuna sannan ana cewa al'arabu ko ba haka nan bane yawa larabawa to ku larabawa ne an gane ko fusaha'u jam'i ne na fasihun sai a ce fusaha'u ku masu fasaha ne misli irina ko ba kan bane kenan bai dace ni mutun irin ku ba cikin ku na tashi in kawo abinda dukkan ku ba za ku iya kawo ba wannan nuna alqur'ani gaskiya ne shi yasa america ta yi wani alqur'ani a 2000 in ban manta ba tsakanin 2006 zuwa 2007 suka yi wani qur'ani sunan shi furqanul haqq ana nan ana nan furqanul haqq ya bace shiru an yi ruwa an ɗauke ko ko shiru mallan ya ci shirwa sannan suka yi wani alkur'ani shi kuma a nan zuwa 2013 zuwa 2023 ne ko da 24 zuwa da biyar dai yan shekaru nan da sun ka gabata suka yi wani ƙur'ani sun ka samai musallasu tauhid wanda an kai tarba shi can kasashen khaliji irin su kuwait kaga musallasu tauhidi musallas kaga uku aqida ta Allah uku ce aqidat taslif trinity ko trinity at-tauhid kuma kadai ta Allah ya za a yi da cewa Allah uku da cewa Allah ɗaya ne kuma su haɗu kamar nan na Niger sai kaji an ce mallam boka wai mutum mallami na kuma boka ne fi anin wahid eh aka ba zai yiwa ba mallan shine mai cewa ayi tauhidi boka kuma shine wanda ya ce ayi shirka ya za ya ce mutum mallan boka bai yiwa ko dai ya zan mallan ko ya zan mi ko ya zan boka da ayi wasa da hankalin mu dan haka babu wani musallatul tauhidi ƙarya ne eh ƙarya ce zalla wad'u ku kira lil'i'anati alaihi don wanda zai taimaka muku inji mai jalalaini kenan kan ku kirkiri irin alkur'ani manistata'tum duk wanda kun kaso min dunillahi wanda ba Allah ba ai gairahu in kuntum sadiqin har in kun kasance masu gaskiya fi annahu iftira'un cewa alkur'ani kage ne falam taqdiru ala zalika ba ku samu ikon yin hakan gaba falam domin lam tana mai da abu ya koma madi lan kuma tana nufin mi abu zai zo gaba shi yasa Allah ce fa in lam taf'alu sai ce mi walan taf'alu lam taf'alu ba ku aikata ba walan taf'alu kuma har abada ba za ku aikata ba to kaji abin da bai jilalin ya kawo a gurguje yanzu kuma sai mu dawo zuwa ga wato abin nan bayanai am ya ƙulu naftara matsalolin da za mu fitar matsala ta farko ita ce matsala take da alaƙa da harda alƙur'ani malaman harda alƙur'ani sun kace an gane ko shi am ya ƙulu naftara a cikin alƙur'ani guda biyar ne na fata an fahimce ni inda ka je am ya ƙulu naftara cikin ƙur'ani sun kace biyar ne na farko wannan da muka karanta am ya ƙulu naftara qul fa'tu bi suratin مثله كما هكذا بني نبي كما هنا تكن سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات تكن هود عشر سور دي إنا فاتا أنفهم تيني سينا أكو كما أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون كما هكذا بني نأكو كما هنا تكن سورة السجدة أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون كما هكذا bane na biyar kin kuma am yaquluna iftara qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li min allahi shay'a huwa a'lamu bima tufiduna fi kafa bihi shahidan bayni wa bainakum wa huwal ghafurur rahim a cikin suratu al ahqaf ko ba haka nan bane a satin biyu da sun ka gabata mun zo mun ka ce qulillahu a cikin alqur'ani guda 14 ne ko ba haka ba wannan magana akwai kuskurecin ta qulillahu a cikin alqur'ani guda 13 ne waɗanda mun ka kawo amma qul allahu azina lakum shi zan ci kwanna 14 ina fata ce ni kuskure yana iya zuwa ko bai zuwa eh in kuskure yazo sai ka faɗi cewa an yi kuskure dama ashe shi qul allahu azina lakum shine cikon na 14 din to sai din manta in ce qulillahu shi asha uku qul allahu azina lakum shi ko min shi a cikon na 14 din ke shi ba qulillahu bane sai kuma qulillaha a'budu shi a shi daya qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini shi yasa in kuskure ya bayyana me kamata a yi a gyara in ba baka gyara duniya ba lahira zaka gyara kuma gyaran bai da unwani ato eh gaskiya gaskiya ce kawai kai aiki da ita ina fata an fahimce ni Allahumma amin to am yaqulu naftara shin ko suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya kirkira alqur'ani qul fa'tu bi suratin mithlihi kace ku zo da sura tamka alqur'ani anan akwai wadansu bayanan da ya kamata mu kawo eh imamu suyuti a cikin littafinsa al-itqan fi ulumil qur'an a cikin wato wujuhu mukhatabatihi nau'uka na khitabi na qur'ani waɗanda guda 34 eh guda 34 da imamu suyuti ya kawo cikin tafsirin da ya gabata ina ganin cikin azumi mun taba kawo su ne koko ba na azumi bane almuhimmu to daga cikin wujuhu mukhatabatil qur'an akwai khitabu ta'jizi dike da kyau cikin 34 yanzu guda da ɗaya zan faɗi tunda na taba faɗin su an gane ko kuma ko ban taba hadin su ba ma misali in nice maka shina wuri kaza kenan sauran ka koma ka dibi littafin ka gano su an gane ko ballan tana mun taba karanta su in an ce mi ake nuhi da khitabu ta'jizi shine qur'ani zai yi magana da kai amma ba amsa yake son ka bayar ba don mine saboda a nuna maka kasa ka domin da Allah ce fa'atu bi suratin mislihi mi amma ana shi da Hausa ko kawo ko to ya an ce ka kawo ai sai abinda zaka iya ne ko to ai kuma Allah ya san ba za su iya ba dan shi ne ce fa in lam taf'alu sai ce mi walan taf'alu kenan ba Allah yana nufin su kawo bane Allah ya san ba za su iya ba amma an kalubalance su ne dan a nuna musu kasawar su mun ji wannan da kyau sannan kuma imamu suyuti a karkashin wannan aya idan muka duba tunda tana magana ne kan ijazul qur'an sai da ya keɓe babi akan al-ijaz alqur'ani yana da kyau dalibin ilimi ya duba a cikin abin nan al-itqan fi ulum al-qur'an a cikin al-ijaz al-qur'ani sai da imamu suyuti ya kebance babi yayi bayani akan an-naw'u ar-rabi'u was-sittuna yace fi ijaz al-qur'an ya ce akwai malaman da sun kayi bayani akan ijazul qur'ani daga cikinsu akwai imamul khattabi da rumbani da zamalkani da imamul razi da ibnu suraka da qadi abubakar al-baqillani da ibnu al-arabi an gane ko to sai dai sai an yi hattara yan balaga sun yi ijazul qur'ani wani sai su yi tawilin ayatul sifat nan sai an yi hattara da wannan muna ganewa tunda akwai musamman mu'tazila suna da karfi cikin ilimin cikin ilimin abin da cikin ilimin balaga amma shi ijazul qur'an malamai suna kasa shi tashin farko gida biyu akwai al-ijazul ilmi akwai al-ijaz al-lughawi duk da yake ijazin qur'ani yana da fadi kwarai da gaske in ka duba cikin littattafan da hay'atul i'jazul ilmi fil qur'ani was sunnah ta kasar saudiya wadda aka kashin rabatul alamul islami sun kawo nau'i na ijazi na qur'ani guda 11 amma ba shi ke nuna su kadai bane akwai i'jazul bayani akwai i'jaz wato abin suka kira albalaghi akwai al-i'jazul lugawi akwai al-i'jazul ilmi akwai al-i'jaz ga sunan dai daban-daban daban-daban da al-ghaibi da sauransu muna gane wannan da kyau dan haka dai wannan suna nuna i'jazi na al-qur'ani mun gane wannan ko to am yaquluna iftara shin kafirai suna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya kirkiri alqur'ani qul fa'tu bi suratin kace ku zo da sura intabe fa'tu ku zo mun kace khitabut ta'jiz ne ba ana nufin za su iya kawo ba dai kenan na biyu ustazu doctor professor na tafsiri da yake garin Kano wanda ake kira ustazu doctor Kabir Yunus an gane ko rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ba dan ya rasu ba ko ba haka ba a'a kawai dai mu musa addu'a don ba sai mutun ya mutu bari ake ce Allah ya ji kanshi ko eh ba hausa ba sai ce Allah ji kan mallan eh Allah ji kan mallan kaga ji kan mallan kenan Allah ya gafarta ma malam ai amma kuma yana da rai tunda gafara ai ana neman ta ko a kowane lokaci yake cewa a babi da keɓe cikin littafinsa manhajul bayanul qur'ani yake cewa akwai abin da ake kira al'udulul qur'ani rike da kyau shi udulul qur'ani babi ne mai faɗi kowace kalima ta alqur'ani kowane harafi ana iya samun al'udulu a cikin shi me yasa aka kawo kaza ba a kawo kaza ba kenan duk kalmomin qur'ani wannan ya shiga cikin su muna fahimta ko yawa to sai yake cewa qur'ani za mu ga cewa kalima ta wato fa'tu ita yake amfani da ita a matsayin fi'ili amri amma fi'ili na ja'a duk inda zo cikin qur'ani qur'ani yayi amfani da ja'a an gane ko kuma yayi amfani da ji'a an gane ko amma bai taba an gane ko amfani da fi'ili amri na ja'a ba ko da inda ja'an ya zo qur'ani bai amfani da shi qala in kunta ji'ta bi ayatin sai ce mi fa biha bai ce fa ji biha ba muna ganewa saboda kalma ta ji yace ta hi nauyi kamar yadda malamai suka ce bisa ga mi bisa ga kalma da fa'at mun gane wannan to malam ya faɗa ba ni ni faɗa ba am yaquluna fara qul fa'tu bi suratin mithli kace ku zo da sura tamka alqur'ani in ka diba cikin tafsir aljami li ahkam alqur'an na imam alqurtubi yake cewa bi suratin min mithlihi wasu sun ce damiri mithlihi yana koma zuwa ga mi zuwa ga alqur'ani wadansu suka ce a'a fa'tu bi suratin mithlihi ku zo da tamka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin da bai yi karatu ba bai taba zuwa makaranta ba ya gagari dukkan al'ummar da ya tashi cikinta kaga mu da kahin ka gagari mutane a wani bangare sai ka yi sai ka yi karatu ka koya sannan a san ka iya to amma ba a koya maka ba kuma ka kowa kaga ai bai yiwa ba sani ko mun fahimta ba to kaga wannan yana a ijazi na alqur'ani eh wannan magana akwai ta ka ji dai abin da wasu malamai sun kace wad'u man istata'tum ko kira wanda duk kun kaga dama man istata'tum min dunillah wanda kun kaga dama ko ba bayan Allah in kuntum sadiqin har in kun kasance masu gaskiya ko ba ka nan bane eh kenan in kuntum sadiqina a wajen malaman kufa jawabu sharti dalla alaihi ma qablahu kenan in kuntum sadiqina fatu bi suratin mithli fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna in kuntum la ta'lamuna fasalu ahla dhikr a'a malaman su ko basra suka ce in jawabu sharti mahdhufun dalla alaihi ma qablahu kaga dai duk dai wuri guda da ake kewayi tunda in zaka kaddara shi zaka kaddara in kuntum sadiqina fatu bi suratin mithli ko kuka ce a'a shine in kuntum sadiqina fatu bi suratin mithlihi al mutaqaddim kaga da dudde ana ni ana nan wuri guda inda an ka tuma na an ka bi na an ka hado sha'ir yace ka annana wal ma'u min hawlina qaumun julusun hawlahum ma'u kasan idan mutum na bahafi in babu ma'alumat sai ka iske abu guda ya maimaita mishi jumla ta kai 20 allafu wa daura da suke kiran shi cikin ilimin bahasi to in kace ka annana wal ma'u min haulina kace ruwa muna zamne ruwa suna kewaye da mu kuma in kace qaumun julusun haulahum ma'u yomi an kai kenan ha kaga ana wuri guda shi yasa galibin wanda bai da ilimi sai kaga da ma'lumati sun kare kullun eh hikimar da ya iya ita ta shi dan canza ma kalimomi sai shi sake to ana sauraren shi sai a ce kai mutumin gare wuri guda na shi ba ka bincike dole ai saurin cin maka da haka ku tashi zuwa bincike ɗaliban ilimi ko in ce mu tashi zuwa bincike ya ku ɗaliban ilimi an gane kutun da duk ɗaliban muke ala ayyati hal i'jazul qur'an a cikin alqur'ani mataki mataki yazo an gane ko kaga nan Allah ya ce a kawo sura guda am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi su kawo sura daya an gane ko daga farko sai fara da alqur'ani gaba daya فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض sai an ka dawo sura goma a cikin suratu hud am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat sun ka kasa an ka ce to yanzu a dawo sura daya am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina can cikin bakara kuma da aka zo ba a ce qur'ani ba ba a ce sura goma ba sai aka dawo dai mi sura daya an gane ko saboda can yanzu an koma ina an koma madina bakara madaniya ce to ba a bukata a ce su kawo qur'ani su kawo sura goma tunda ma makkan sura guda an kasa to a madina ba a bukata a ce qur'ani da sura goma wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin nan wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin cikin suratul yunus ijazul qur'ani shi yasa babban mu'jiza ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine alqur'ani da technologyin ka da makaman nukiliyan ka da institutin ka da jami'o'in ka da profesoshin ka da resharshikin ka da duk abin da kaka takama da shi qur'anin nan dai ku kawo irin shi duk shi yasa Allah ya ce ba wai mutane ba har aljannu da aka cewa kaza kaza ba an ce aljani ba shina da maiguwa to la inijtama'atil insu wal jinn eh boka in ka iya misali ga kawo irin alqur'ani yake nan kuna mutane ƙarya kaza kaza kaza kaza mallaman nan dai da sun ka karanta qur'ani su za su rinjayi profesoshin duniya shi yasa malami bai da salari gashi nan kuma ko na laraban sai an yi a hankali ya tsaya karantar da 'ya'yan al'umma professor a america ya yi bincike ya taima musulunci sharri kuma ƙarshe ya yi kumiya wannan dai da ake ce ma ba ƙauyen nan shi zai nasara duniya da lahira wannan shi ne gaskiya don haka babu ruwanmu da wani tuwakale-tuwakale na wani mutum Allah ya muni mai kyau malam mu je aya ta gaba Allah ce bal kazzabu bi malam yuhitu bi ilmi بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نعم kamar yadda muka sani muna farawa ne da ilmi da ake kira ilmul munasabat an gane ko in mun kare da shi tunda ba mu samu asbabun nuzul ba sai mu je zuwa ga sharhul mufradat mu dawo zuwa ga bayanin wato mas'aloli sai Allah subhanahu wataala yace bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi an gane ko kenan sun yi gaugawa ƙaryata abinda iliminsu bai kewaye da shi ba an gane ko ibnu ashur a cikin littafinsa at-tahrir wa tanwir yace bal idrabun intiqali yanzu ne mun gane idrabun intiqali ko tashi daga wata magana zuwa ga wata magana an gane ko amma ba don ƙaryata magana ba dan inda ibtali yace yace li bayani kunhi takdhibihim dan ayi bayanin haƙiƙanin ƙaryata wasu wa anna halahum cewa halinsu filmu ko ko tabbas halinsu filmu badarati bit takdhibi mubadara da suka yi gaugawar ƙaryatar da alqur'ani qabla ta'ammuli kafin su tsaya su yi dogon su yi zurfin tunani da dogon nazari an gane ko a ajabu shine mafi ban mamaki min asali takzibi daga karyata wasu ma'ana yin gaugawar karyata wa tahi karyata wa ban mamaki tunda yana da kyau kafin ka karyata abu ka samu mi dalili da hujja yana da kyau kafin ka gaskata abu ka samu mi dalili da hujja yana daga cikin wautan mutane da mutane sun faɗi wani abu kan wani kan wani mutum babu hujja babu dalili kawai sai ka yarda kaga wannan ai bai dace ba to mu da yawan mu haka nan na ya kamata in kace abu haka yake a kawo mi dalili shi hukumci yana buƙatar hukumci shine ka tabbatar da wani abu akan wani abu ko kami ka kore wani abu daga wani abu to in kace abu kaza haka yake ina dalilinka in kace abu kaza ba haka yake ba ina dalilinka wannan shi yasa kuka ganin da'awa ta sunna ta yi karfi kwarai da gaske domin idan ahli sunna ce abu kaza halatti ne ko haram ne sai ce ga aya ga hadisi ko ba haka nan bane in yace abu kaza haka yake sai ce ga aya ga hadisi yace abin nan ba haka yake sai kawo aya da hadisi kaga haka ake addini amma in ba haka ba kawai ka ce a abu kaza haka nan an ka ce kawo hujja sai ce a haka ta yi min abu kaza ba haka yake ba an ka ce kawo hujja ce haka ta yi min to duniya wa abba ta yi ba haka nan in dai a hudu magana na a ce haka ta yi min wa abba ya hudu haka nan eh kaji sha'ir ya ce wa nunkiru in shi'ina alan nasi qaulahum wa la yunkiruna alqaula hina naqulu wa nunkiru muna musu in shi'ina duk lokacin da ta yi muna daɗi alan nasi qaulahum in mutane sun faɗi magana ma'ana duk duniya ko faɗa muna iya cewa ba haka nan bane in mun ga dama wala yunkiruna alqawla hina naqulu yace ba wanda ya isa yayi musu magana mu in mun faɗa ka jijiji da kai ko yana daga cikin wato agradu shi'r ka karanta agradu shi'r al-arabi ko kuma agradu shi'r bi sifa amma daga cikin shi akwai al-fakhr akwai al-ghazal akwai wane ne wane ne can ka bi ada da ba uku ta tahiya yace to idrabul intiqali min idrabul intiqali li bayan kunhi takdhibihim wa anna halahum fil muwadarati bit takdhibi qabla at ta'ammuli a'jabu min asl at takdhibi id annahum badaru ila takdhibihi sun yi gaugawa inji ibnu ashur na qaryatar da alqur'ani duna nazarin fi adillati sihhatihi ba tare da sun hankalta ma dalilan da ke nuna ingancin shi alqur'anin ba allati ashara ilaiha qawluhu wadda Allah ya ishara zuwa gare su wadda Allah dalilan da Allah ya ishara zuwa gare su wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ka gani kenan abin mamaki ne shi yasa kada ka ƙaryata mutum sai ka san kai hatta da hukunci kan mutum kakka yabi mutum sai kai sai kai mu'amala da shi domin rashin yin mu'amala da mutane suna sa duk abata maka mutum a ce maka kakka saurare shi kakka saurare wa'azin shi kakka bari ku yi magana da shi yau ana ai ba gaskiya bane na fata ana fahimta ta sha'ir ya ce la tamda hannan ra'an hatta tujarribahu wa la tadhummannahu min ghairi tajribi la tamda hannan ra'an kakka yabi wani mutum hatta tujarribahu sai kai mu'amala da shi wa la tadhummannahu kakka zarge shi min ghairi tajribin ba tare da ka jarraba shi ba mu ko in wasu ce wato can na kirki na kai ba sai ka ce eh na kirki na in an ce ka hujja sai ka ce a'a su wani sun ka faɗa in ka ce su wani sun ce ba na gari bane ya ka ce ma ba na gari bane an ka ce ka hutu ka ce a kai dai haka an ka faɗa ya haka nan ina za samu mutumin kirki kenan ka bincika masoyan shi ne makiyan shi ne in masoyan ka dace kai na kirki ne bai isa in makiyan ka dace kai ba na gari bane bai isa ina fata ana fahimta ta amma in mutumin kana yan nuna kai ba na gari bane to nan na ya kamata a dan tsaya a dan yi tunani to amma mu nan duk babu ranmu da wannan da an ce kaza da ma wani abin da yake jira a faɗi kenan ko ya san ƙarya na an ka faɗi kanka sai ya ce haka nan daina shi dai a daidai a daidai da ya ci mutuncin wani ya ji daɗi to mu dawo zuwa ga sharhul mufradat bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi a a sun ƙaryata abin da basu kewaye sani da shi ba ai alqur'anu inji mai jalalaini shine wal alqur'ani wa lam yatadabbaruhu basu yi tadabburin ma'anonin alqur'ani ba walamma waggalamma ba waccan ce ba ta lokaci walamma ja'at rusuluna lutan an gane ko waccan tana shiga ne cikin fi'ili madhi akwai lamma wanda take jazmu na fi'ilul mudari kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif ya kawo bambancin ta tsakanin ta da lam wagga lamma da ita da lam duk suna yi mafi'ili mudari jazma amma akwai dan bambanci an gane ko ita wagga lam ta kore an gane ko abin yayi nisa amma lamma an gane ko tana nuna abin bai jima da wucewa ba ita lam yana yiwa bai jima da wucewa ba yana yiwa ya jima da wucewa amma lamma yana nufin kusa kusa بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أنا رمى أقع يا هيتوكو تو ولما يأتهم تأويله تأويل القرآن بيزو مس بيزو مسبا ma'ana haƙiƙanin abinda alƙur'ani yake faɗa ina fata an fahimce ni wasu sun ce abinda ake nufi haƙiƙanin abinda alƙur'ani yake faɗa na azabar da za a yi musu a duniya tunda alƙur'ani ya faɗi cewa nan duniya in ba su tuba ba za su yi za su gane kurin su ko ba haka nan bane Allah ce sayuhzamul jam'u wai walluna dubur ai anan duniya ne ake zance wasu sun ce a walam ma ya'tihim ta'wiluhu shine abinda qur'ani yake ba su labari na kiyama bai zo ba na fata an fahimce ni shine ta'wiluhu haqiqanin abinda alqur'ani dan qur'ani ya bada labarin wuta ya bada labarin aljanna ko ba karan bane Allah ya ce wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun haqiqanin abin na fata an fince ni wa rafa'a abawaihi 'ala al'arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan ko lamma ya ce tawilu to kajiya dai ko duniya ko lahira ko a ce dukkan bin basu zo musu ba tawilin na duniya bai zo musu ba kuma tawilin na lahira bai zo musu ba kaga shikenan ka tsira walamma ya'tihim yace ai lam ya'tihim ta'wiluhu kenan aqibatu ma fihi min alwa'id karkon abinda qur'ani ya musu narko na azabar duniya da na azabar lahira domin alwa'id bai tsaya ba ga azabar lahira an gane ko kazalika yace at-takdhib kenan irin wannan ƙaryatawa kazzabal ladina min qablihim waɗanda suka gabace su sun ƙaryata rusulahum in jama'i bazalalaini maf'ulun bihi mahdhufun kenan sun karyatar da manzannin su ko ba haka nan bane to nan kaga qur'ani yazo da al-ijmal kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim su waye gabanin su ai mujmal ne kaga mutanen annabi nuhu suna gabanin su ko ba haka nan bane kazzabat qablahum qaum nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir mutanen annabi salih suna gabanin su ko ba haka nan bane abin nan kazzabat samudul mursalin mutanen annabi hudu suna gabanin su kazzabat qaumu kazzabat adun lil mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun mutanen annabi ibrahim al muhimmu alladhina min qablihim din mujmal ne ayoyin da suke nuna an karyatar da wadancan annabawa akwai su tafsilan akwai su ijmala na fata an fahimce ni yawwa haka na abin zai tahiya Allahumma amin ya rabbal alamina fanzur Allah ce to ka kalla kaifa kana aqibatu zalimin ya ya karkon azzalumai yake bi takdhibir rusuli da sun ka ƙaryatar da annabawa ka kalla nan kallo ba anan ya kalla da ido ba na fata an fahimce ni domin lokacin da hanka halakar da waɗannan mutanen baya nan amma na ana son yayi kallo irin mi kallo na basira shi qur'ani in yace unzur kala uku yake an gane kala nawa uku akwai unzur ka kalla da idonka an gane ko akwai unzur ka kalla da zuciyarka an gane ko sannan akwai unzur ka hada biyu unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i ku kalla nan ku kalla da idonku kuma in kun kalla da idonku ku yi kallo na basira dan ku san ba wanda zai iya wannan sai Allah an gane ko afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat su kalli yadda an halicci raƙumi suna ganin yadda an halice shi kallo ne na basira irin halin da Allah don ba ka ganin abin da ke cikin mahaifa balanta zaka ga yadda an yi shi amma a zamanin nan da aka yi na'urori ana iya kafa na'ura kuma a gani da ido mun jiya da kyau to fanzur kaifa kana aqibatu adh-dhalimin ka kalli karkon wanda sun karyata manzanni bi takdhibir rusuli ai akhir amrihim in jama'a jalalini shine karshen al'amarin su min al-halaki da Allah ya halakar da su fa kadhalika Allah ce to kamar kina mai jalani ce kamar haka ne Allah ya ce nuhliku haula za mu halakar da waɗannan domin duk wanda ya karyatar da manzo in bai tuba ba ni za a yi da shi azaba za a yi da shi Allah kai mu tsari mun ji wannan da kyau ko to fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ka kalli karkon azzalumai mai addurrul masun fi ulumil kitabil maknun as-saminul halabi al-andalusi yace da Allah ce fanzur kaifa kana aqibatu zalimina ce akwai al-udulul qur'ani anan asalin magana fanzur kaifa kana aqibatu aqibatihim ko ba ka nan bane tunda an yi zancen bal kazzabu ba an ce sun karyata ba ai wawan an ka kawo bi ma lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu fanzur kaifa kana aqibatihim amma sai ka ce fanzur kaifa kana aqibatu adh-dhalimin sai an kai wad'u adh-dhahiri mawdi'al mudmar maimakon a kawo damiri shi an kawo suna zahiri to mun je wannan to me yasa an ka kawo shi ba haka nan bane eh ai udul ke yana buƙatar dalili sai sun ka ce saboda wato dalili guda biyu manya ad-dalilul lafzi wad-dalilul ma'nawi alarama dalilun lafzi da dalilun ma'anawiyun dalili na lafazi saboda ayoyin da sun ka gabace ta sun kare da nunun da nunun da nunun in an ce fanzur kaifa kana aqibatihim kaga nunun ba ta zuwa amma da ayoyin da sun ka gabace ta da waɗanda za su zo bayan ta suna karewa da nunun da nunun da nunun sai an kai mura'ata cikin wannan kaga an ka ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin nunun ce ko am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin nunun ce bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu kadhalika kadzaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu zalimin nunun ce wa ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين إن جماعة كراتون جرد dalili ne wani al'arama lafazi ko to sai ma'anawi shi ko dalili ma'anawi an gane ko inda an ce abin nan fanzur kaifa kana aqibatihim akwai wata ma'ana wadda ba za a samu anan ba amma da ce fanzur kaifa kana aqibatu zalimina ya kawo ismun mushtaqqun alladhi yumkinu an yustanbata minhu al-illa fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ka kalli karkon azzalumai ashe wadan wanda ya karyatar da annabawa matsayin shike azami kaga bai ce fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin ba ya ce bal kazzabu kadhalika kazzaba ko ko ce fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibina ko da zahirin zai kawo sai ya ce fanzur kaifa kana aqibatul zalimina dan ka samu cewa ma'anan mai ƙaryatar da annabawa azzalumi ne kuma duk azzalumi Allah zai ni zai kare da shi wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin zalunci zalunci shine illar to kaji dalilin da yasa qur'ani in ya kawo kalima udulun din nan na gaya maka duk kalmomin qur'ani ka bi su kaf sai ka samu wannan eh udulul qur'ani in harafi na kace me yasa ba ka wannan ba in kalima ce me yasa ba ka wannan ba in an ka sa wannan gaban wannan me yasa an ka sa wannan gaban wannan ka kama istinbadi sai kanka ya ciwo mun je wannan da kyau fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ka kalli karkon azzalumai yadda yake bai ce fanzur kaifa kana aqibatu zalimin wa zalimati ba ko ba kana bane eh to me yasa ba ce wa zalimati ba Allah تغليب جانب الذكور على جانب الإناث يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بيتي خاطئات با كما هكذا بني سننكم يتمي ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات با sai taglibi janibin zukuri ala janibin ina a alƙur'anance innal musulmina wal mu'minina wal qanitina was sadiqina was sabirina wal khashi'ina wal mutasaddiqina was sa'imina wal hafizina furujahum wal dhakirina Allah katiran a'adda Allahu lahum magfiratan bai ce a addallahu lahum wala hunna ba a alƙur'anance kai ɗan ƙur'ani yuna yiwuwa a ce za a ɗaukar tafsiri alƙur'ani a yi ta sagagagagagaga a'a komi gwargwado a ba shi haƙƙin shi eh mu ba mu ce mun kai ƙarshe ba amma ɗalibai ilimi muke muna ɗan kawo ta mu fa'ida wanda mun ka sani fanzur kaifa kana aqibatu zalimin allahumma amin ka kalli karkun azzalumai da kasance kenan karkun su ba mai kyau ba sai ai istinbatin illa illa da ta sa an kai musu wannan hukunci saboda su azzalumai ne sannan nan kalima ta zalunci nan zalunci babba ake nufi shine kafirci domin wato yana daga cikin abin da ya kawo ma mu'tazila da khawarij matsala kun ga in an ka ce munafinci munafinci kala biyu ne akwai annifaqul akbar wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai annifaqul asghar wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci nifaqul amali kenan kamar da aka ce ayatul munafiqi thalath idha hadatha kadhaba kaga inda kowa duk wanda ya magana ya ƙarya ina fata mu ce munafiki ne ya fitar daga cikin musulunci ai da ba a samu musulmi ko sai yayi wahala to akwai munafici babba akwai karami haka fasikanci akwai babba akwai ni akwai karami kaga cikin sadar da ce afa man kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawuna kaga nan mu'mini da fasiki kaga nan kafirci kini da fasikanci amma da yace walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum satami wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa ya bambanta su haka in yace zalunci shi ma akwai zaluncin da abinda ake nufi an fita daga cikin musulunci inna shirka la zulmun azim wal kafiruna hum zalimuna akwai lokacin in yace zalunci ba yana nufin an fita daga cikin musulunci ba wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun to haka akwai fasikanci an ce fasikanci ko an ce zalunci ko an ce shirka har da kafirci in an faɗa ba yana nufin ko da yaushe an fita daga cikin musulunci ba wani lokaci an ka ce kafirci ana nufin kafirci ne karara an fita daga cikin musulunci wani lokaci kuma in ya ce kafirci yana nufin an butulce ma ni'ima wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin ba yana nufin annabi Musa kafiri bane don shi fir'auna ba musulmi bane yana nufin kai butulu ne to in baka san wannan ba sai kai ta zuwa ka dauki hukuncin wani ka dora ma wani ina fatan ana fahimta ta mun gane wannan to nan zalunci wanda yake nufi a ranma karbin ko babba nan zalunci na aka ce fambu kafa kana kafatu zalimina eh an ka ce hobal kazzabu kazzabu alarama a babban ne yawa alarama eh haka ne haka ne alarama babban ne saboda duk wanda ya kare ta manzo miye shi kafiri ne sai an hankalta masu yaƙi da munasaba da wane ne da wane ne amma ɗaliban ilimi suna so su fitar da hukunci ba tare da hankalta ma ƙa'idodin ilimi ba da ayoyi da hadisai da maganganun magabata kawai kai kai shi kenan da ka iya larabci kai ma gwani na tana ma ko larabcin baka iya ba eh kawai da sun ɗaya kaka ka hada cikin dasi kai dai kai ma a ce kaci wallahi ka ca wannan ba son na aka yi a ce kaci ba kai fatan ya zamanto ka iya ba wanda zai hana kai musulunci aiki amma ka tsaya matsayin ka kuma duk abin da za ka faɗa ya zamanto kana da dalili amma in don a gane ka ne cikin tv a kawo ma kyamara a abin nan ka samu babbar riga da rawani a sa maka shak sai ka gaya ma yan jarida magana ya ce kai na ga shak na kun ka sami ni eh sai ya zo da madubbai ya ce gobe ka sami shak na wuce shak sai an samai al shak haba jama'a ba wanda zai haraka musulunci aiki amma ka tuna cewa tafsirin alkur'ani magana Allah ce kake faɗa za ku haɗu da Allah hadisi wa in kace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce za ku haɗu da shi fa in ka ce malam wane ya ce bai ce ba za ku haɗu da tashin alkiyama la tazlim in ji sha'ir la tazlimul mauta wa in qala al mada inni akhafu alaikum an tantaku kar ku zalunce su dan kuna ganin suna lahira kuna duniya dan yi ma mamaci ƙarya ya fi hatsari da yi mamini mai dai ƙarya dan mai dai kana ganin shi ka nemi gahara to wanda Allah ya raha wallahi ai hattara wallahi mu yi hattara ya uwa na ɗaliban ilimi malam wannan aya ba ta samu shiga amma mu dan karanta ta sai Allah ce ni
wa minhum man yu'minu bi wa minhum man la yu'minu bi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin na'am ibnu ashur a cikin tafsirinsa التحليل والتنوير مناسبة ذا مفارد إتا يتي أدى الله يتي ومنهم من يؤمن به يتي أطف على جملة بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أطفنا أكن جملة سنكرية سنكرية أبن بسكي ويسني دشيبا يتي لأن الإخبار عن تكذيبهم دومين دا الله بعد الأبار كرية ود سنك مع القرآن بأنه دون الإحاطة بالعلم cewa kenan karyata wasu bata kewaye ba ta da alaka bata wato marashiya kenan kewayewa da ilimi ce yace to ma abinda bi annahu duna al-ihadati bi ilmi ma kadzabu bihi busu kewaye sani da abinda suka karyata ba yaqtadi an anna takdhibahum bihi laysa an basiratin wa ta'ammul ya nuna kenan sun yi karyatawa ne ba akan basira ba da zurfin tunani wa ma kana bi hatihi al-masaba hatihi ishara ne ana cewa hadihi ana cewa hatihi to duk abin da ya kasance cikin irin wannan hali kana halul mukaddibina fihi ko maftutan ya kamata a rubuta an gane ko sai ya zamanto rarrabe fattata abinda an ka tattake kenan ya rarraba ya tarwatse hatta ya bulugu ila an yakuna takdhibi takdhiban ma i'tiqadi nafi al-kadhibi anhu sai ya kasance wasu na ƙaryatawa ma i'tiqadi nafi al-kadhibi anhu an gane ko suna itikadin kore ƙarya da gare shi walidhalika jaa mawqi'u hadhihi al-aya aqiba al-ukhra mawqi' at-takhsis lil-ami fi adh-dhahir an gane ko kenan sai zo bayan wannan aya wannan aya ta zo ne mawqi' at-takhsis don ta kebance lil-ami ga am fil fi zahiri a zahiri auli bayanin mujmali ko ko don ai bayanin abin da ya zo dunkule min adamil ihatati bi ilmihi na bayanin cewa ba su kewaye sai da shi ba kamata kaddama bayanu بما لم يحيطوا بعلمه فكان حالهم في الإيماء بالقرآن كحالهم في اتباع الأصنام كنا حال حال سوغا إشارة القرآن كما حال سنيغا ميمي game da bin gumaka id qala fihim wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna wai abin da yake son ya ce da an ka ce wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi ba Allah ce duk sun karyata ba an gane ko kadzabu ay ya shafi duk sun karyata to amma sai Allah ce wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi duk da haka za a samu wanda zai yi imani daga cikin da alqur'ani za a samu wanda ba zai yi imani ba amma ni abin da zan dauki wannan aya shine nan lalla shine Allah yake ma manzo sallallahu alaihi wasallam da alƙawari kadzabu sun karyata to kakka sa tsammanin haka abin zai tabbata wa minhum daga cikin su man yu'minu bihi akwai wanda zai imani da shi wa minhum man la yu'minu bihi kaga sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mi ya samu sauki kai sa tsammanin abin zai doge haka an ji abin da dai ibnu ashur ya ce da kuma abin da mun ka faɗa to bari mu gani lokaci yayi mu dan faɗi abin da shi mai jalali ne yace wa minhum yace ai ahlu makka ta mutanen makka man yu'minu bihi akwai wanda zai yi imani da shi li ilmi llahi zalika minhum domin Allah ya san haka ko ba haka nan bane wa minhum daga cikin su man la yu'minu bihi akwai wanda ba zai yi imani da shi ba abadan har abada wa rabbuka ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'lamu shine masani bil mufsidina da masu banna ko ko a'lamu shine mafi sani bil mufsidina da masu banna yace ta tahdidun lahum da haba bani narko ne Allah yake yi ma'ana kyale su mu mun san abin da suke aikatawa kakka damu da su iya kakka kai musu wa'azi in sun dauka to in ba su dauka ba mun san abin da suke aikatawa kuma za mu saka kanka musu da shi ina fata ana fahimta ta wa rabbuka a'lamu bil mufsidin to ba za mu samun kakare waɗansu bayanai ba game da wannan aya nan ya kamata mu jaburki sai sati mai zuwa yan akwai rayuwa sai mu tashi akan wannan ayar bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم امين